الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدر والجاب من عز تقضي لنا بالظفر
سورة الطور مكية وهي تسع وأربعون آية سورة الطور سورة والطور كنا مكية مكة تسوكا وهي تسع وأربعون آية إذا آية أربعين ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع بسم الله الرحمن الرحيم والطور نار تجدوت أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى جوزا نندا الله يي مجانا دا النبي موسى أكنسا تشيد وبيجي كده وارشي وكتاب ناكم لنتي da littafi mazdurin abin rubutawa ai fi rakin a cikin warka ta fata mansurin abin watsawa ayi taurati ya ce a taura awal qur'ani ko ko qur'ani wal baiti na rantse da tsaki al ma'mur abun rayawa to shi baitul ma'mur huwa fil sama'i thalithati yana a sama ta uku ne awal thalithati ko sama ta shida awal sadati ko fil sama ta bakwai mihyalin ka'abati wato yana daura da ka'aba ne da baitul ma'mur Allah zai sauko shi to kan ka'aba zai fada shine alqiblan mala'iku yadda muke dawafi a zama matsakin ka'aba to haka mala'iku su ma suke tsawafi a baitul ma'mur yazuru kullu yawmin sab'una alfa malakin bi tsawafi a kullun tun daga tun ka tun kafin halittar duniya mala'iku suna ziyarar wannan daki suna da suna tsawafi mala'iku dubu saba'in wasu salatu kuma suna yin sallah wanda duk ya zo wannan ranar ba zai sake dawa ba har abada kuma yanzu a gaba har yanzu yi ake wala ya alama jununa rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar rundunar ubangiji in ba shi ba da haka dai kai kadagi ka ki bauta ma Allah mai kai ma Allah da shi ko da Allah yana da bukatar bauta wanda yake da waɗancan bayi suna wannan aiki to dan kai ka ki bauta ma Allah ne karge Allah da shi to balantana har waɗancan din ba ba ubangiji ba yana amfani da bautar su ba wala ya usuna suna ziyartarsa da tawafi da sallah la ya uduna ba sa komawa ilai gare shi abadan har abada kowane mala'ika wanda Allah ya dora mu na yake so ɗaya zai je ya ziyarci baitul ma'mur tun daga wannan lokaci har har kiyama ta tsaya wasaqafi na rantse da rufi almarfuya abun dagawa ayin sama ita ce sama kenan walbari na rantse da walbari na rantse da kogi almasduri wanda yake da cikowa kamar teku kenan to jawabin rantsuwa inna azaba inna azaba rabbika azaba ubangijin ka lawaqi'un mai aukuwa ne ai la nazilun mai sauka ne bi mutahiqihi ga wanda ya tantance shi men da te mai ijewa anhu daga wannan azaba ma ba shi lahu a gare shi
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ran da azaban nan zai sauka yau mace mulu sama'u ran da sama za ta girgiza mauran girgiza ta ta harraku ta motsa wata duru ta kama jujjuyawa wata silin jibali za a ga suna ta tafiya sai ran tafiya ai ta silu za ta zama haba'an kura mansura abin watsawa wa zalika wannan zai faru ne fi yawmin qiyamati a ranar kiyama وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في حوض يلعبون to fawailun ai shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata yau mai a wannan rana da muke ba ku labari lil mukazzibina ga masu ƙaryata a rusula manzanni su wane ne allazina waɗannan wanda su yal'abuna suke shagaltuwa da wasa fi haurihim cikin kutsawa su ga ƙarya ayata shagaluna yana suna shagaltuwa bi kullum da kafircin su يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون yau har yau dai a wannan ranar ne ranar kiyama yi da kuna za a tunkuɗa kafirai ila nari jahannama zuwa wutar jahannama da'an tunkuɗawa a yi zuba wa iza su bi ulkin da tsanani na badalin min yau mai taburu wai kalon sacin sauki can dan zargi hadihin naru to wannan wuta da kuka ga ana iza ku cikin ta allati wannan ce da kuntum ko kasance to kazzabuna kuna karyata da hali da kuka ce ba ta to yau ma din ba ta
أفسير لهذا أمنتم لا تبصرون أفسير هذا شن wannan ai al'azab wannan azaba allazina tarawna wanda allazi tarawna wanda kuke gani to afasihir hada ya zana azaba shi ma sihiri ne ai kuntum kun san kuna cewa ta kulluna kuna faɗi tilwaye a qur'ani da aka waye hada sihirun shani wanda ya bada labarin tashi kiyama kuke sihiri ne to yau ma azaban ita ma sihiri ce am antum la tunzirun ko ko ba ku gani ne
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون islauha ku shige wuta fasbiru ku yi haƙuri alaiha a gare ta aw la tazuru kan ma dai ku yi haƙurin ai sabaru kuma haƙuro ko jazu ukum da rashin haƙuro ku sawa'un duka ɗaya ne alaikum gare ku la'anna sabrakum da haƙuro ku la yanfa'ukum ba zai amfane ku ba inna ma shi zauna iyaka ana saka maku ma kuntum abin da kuka kasance ne ta amalu da kuke aikatawa ana saka maku da jazaa'u sakamakansa إن المتقين في جنات ka ji
ونعيم daɗin ƙur'ani kenan da ya gama ta da hankali ko sai kuma yana nutsar da zuciya na'am innal muttaqina ma tsoron Allah su kuwa fi jannati suna cikin waɗansu gonakai wa na'iman da ni'imomi فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم fakina masu jin daɗi ne bi ma'atahum da uba da abin da ubangijin rabbuhum ubangijin su ya ba su wa qawmu sukan a rabbuhum ubangijin sukan ya kiyaye su da azabal jahim azabar wuta
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون wai kalu la mutati masu kulu ku ci washrabu ku sha hani'a kuna masu farin ciki bima kuntum da abin da kuka kasance ta amalu na kun aikata a can duniya na alkhairi متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين mutaki ina masu tada kawuna ne da silalla ko kuwa kan gadaje ala sururin bisa gadaje maskubatin abin jerawa babu a sashin ta ila jambi babin zuwa sashin ba- zuwa ga sashin eh, bangaren sashi wadda wajina sannan muka gwama masu buhurin da wannan suna yan mata inin masu manyan idanu ai izamil a ayyuni masu girman idanu hisanuwa ko masu kyan idanu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا كاغا wadanda suka yi imani da Allah wacce ba atum zurriyatu sannan suka hore suka tarbiyyantar da ƴaƴansu su ma suka bi su akan hanyar da suke akai da imani da imani min al-kibari daga manya wanda suka samu tarbiyya daga manya wa min al-abai ko suka samu daga iyaye tun su gada a san da suke kanana to waɗannan alhaqna bihim zurriyatuhum za mu rufka musu da ƴaƴansu almazkurina abin ambato din nan ma'ana wanda suka bi iyayen su cikin imani to za mu rubuta da su fil jannati a cikin aljanna fa yakununa su zamo fi darajatihim a darajar da iyayen su suka samu su ma iyayen za su samu wa in lam ya'malu ko da ba su yi aiki ba bi amalin irin aikin iyayensu to Allah ya musu haka ne takrimatan dan girmamawa lil abai ga iyaye da haka ashe mai hankali mai tunani ya daina sa ma ƴaƴansu ido duk ko da yaushe kawai gari sa ido kaga ina ɗanka ya nufa in ka je masallaci ka duba kafin ta da sallah ka gani kaga ya shigo in an sallar ma sallah ka duba ka gani ya shigo in ka shi ya shigo ka ce ma Allah alhamdulillah yadda Allah yadda ba kai kai da ka shirye da kanka ba shi ma ba haka ba shi shirye da kanka ba Allah ya shirye shi ne amma da kulawa ka tunda ubangiji me ke me yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara mu'minai ku tabbata kun yi duk yadda za ku ku hana kanku shiga wuta to ku yi sannan iyalin kuma ku yi da gaske matanku ya'yanku duka ku sa ido a wajen ibada ba sai in ɗanka ya taɓa ma wani karwai waɗansu 'yan kuɗi na kasuwanci ba ka tada jijiyar wuya ko ko kai manomi ya gane inda ya samu mabudi ya sa ake nemo mabudi yana zara buhuhunan ka na wake ko na menene baka sani ba sai dai ka ga wuri na yin yana rama to sannan jijiyar wuya ta tashi ba nan kaɗai ba jijiyar wuya ka inda aka fito ta tashi ka ga ɗanka ya saki hanyar shirya to wannan duk inda tashin hankali yake ka nuna shi to idan ka tsaya ka tarbiyyantar da ɗanka ka tarbiyyantar da matarka to duk inda Allah ya kai ka aljanna ko ba su yi ibada irin taka ba to girmamawa da Allah zai ma zai ɗauko ma kayan ka miƙa maka tare da su da haka zai mu kula وما ألتنا نعم باجتماع الأولاد لهذا يا nan إليهم zuwa gare su. وما ألتناهم بمتن بمتوي مسا من شيء بمتوي مسا من شيء نونا أبو با من عملهم نأيكيش يزاد زاي قاري في عمل الأولاد أأيكي آئنا لسك إيماني سبب إيمان إيا يسو سي أكارا مسا إيمان أكارا مسا نوين لادا وند ذات شم إيا يسو وند هاد ذات سنتنتي شقا ونا الجنة دا إيا يسو شقا الله يسامو ذلك kullum ri'in kowane mutum rahinun jinginanne yake mima ka saboda abin da ya aikata min khairin na alkhairi aw sharrin ko sharri ayu akhar za a yi riko bi sharri da sharri in mutum shi yayi wa yujaba ay sakamako bil khairi da alkhairi in mutum shi yayi wa amdalnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun wa amdalnahum sai mu masa ƙari ai zirna mai masa ƙari fi wakatin a wani lokaci ba da wakatin bayan lokaci ba sai su ce a karo ba za mu yi masa ƙari bi fakiyatin da kayan marmari wala min da nama min ma ya shauna na irin abin da suke sha'awa wa in lam yusarrihu bi talabi ko da ba su ce a kawo ba mun san lokacin yayi ne mun daida da lokacin za a kawo musu يتنالون فيها كأسا لا لبون فيها ولا
yatanaza'una suna miƙeƙeniya ai yata'atuna yata'atuna suna miƙeƙeniya bainahum tsakanin su yan aljanna fiya a cikin aljanna suna miƙeƙeniya da ka'asan giya giyan da yake lalagawan ba wani zan ya san zance fiya a cikin shanta ya kawo da za a yi ko bainahum tsakanin su wala ta fi mu kuma wani an shashi ba wani aikin zunubi da za a yi bihi da shi yalhaqun da zai ne da yake riskan su bi khilaf hamadid duniya sabanan giya duniya ga daci kuma an sha ta ga tabkata asa a cikin halin shan ta da maye ya buge mutum wa yadubu alaihim kirmanun lahum ka'annahum zuhurun maknun wa yadubu alaihim kirmanun sannan ga yara ba mun baro duniya muna da yaya ba ai ma an ba mu haihuwa ba to aljanna tana ce ba a haihuwa za ka maka tuna kana ta shiga ɗan yara na ɗan yawo a cikin gidanka a koda yaushe to Allah zai halicci ƙananan yara wanda su haka nan za su tsaya ba sa girma wanda za su ka ɗebe mana hatsarin ƴaƴa a duniya don da ai da kai da ɗanka tun da kun mutu kun mutu mumine da kai da shi duk dattawa za ku za ku tashi duka shekaru iri ɗaya ne shekara talatin da uku kuma ba za a wuce talatin da uku ɗin nan ba ba magana tsufa ka san tsuwa ya zo yana hana jin daɗin abubuwa to an cire shi ɗan shekara talatin da uku ai kasan shi ne daidai jin daɗin rayuwar duniya ko me ya ci zai abin nan to haka nan Allah zai bai ɗan aljanna ɗan shekara talatin da uku uku mazansu da matansu to sannan ga ƴan ƙananan yara za a bada mana su ko ina su yaran nan dan hidima kuma wai ba wai ɗauko man kaza ba a'a yadda an baka su ne yi kaza yi kaza eh ana sa su in ka gara ma ka sa maka in maka gara ma ba kudura ta ubangiji kamar yadda Allah ya faɗa mana cewa da ka so abu a ranka sai ya ganshi a gaban ka kawai kaga ai ba wani hadin da zai kawo ko ice ne kai bukata dan ice ayaba ce gwaiba ne menene kana kwanci kan gadon ka kawai zai sako da jinjan shi ba wai sai ka rika hannuwa ka gatsa kamar birbiri a kasan birbiri ne rika ko don haka za ka rika gatsa ya juya na kadiba ya juya na kadiba in ka koshi sai kuma yadda yake wuce ya yi gaba can haka in nama kake so duk naman dabba da kake so da ta faɗo ma a zuciya to sai ya gashi a gaban ka soyayye kake so gasashe kake so da farfe kake so wani iri kake so duka zai rika jujjuya kana ci kana gaigaya ba ki abin da ka so kuma ko sakuce ba za ka yi ba sakuce ya sai nan duniya to da ya gama ci zai ga in ma dan ma a ƙara ƙayatar da kai wani tsuntsu zai zo faɗo gaban ka dan Allah bawan Allah ka ci nama na na yi kiwo fadama kaza na yi kiwo fadama kaza na yi kiwo da Allah ka daure ka dan ci ko ɗanɗano dai ka dan yi aka za ta mana ba bacci daga ce ato ba bacci me yake jawo bacci babu ita ce shi ke nan kanan wajen kyan su husnan wajen kyan wada kafatan da tausi sai ka ce lu'ulun lu'ul'i ne makanuna abun koyewa ai masunan abin kiyayewa fi sarri a cikin kwalfa la'anna dan shi lu'ul'i fiha a cikin kwalfa a sanu shine mafi kyau mino daga dukkan wannan tulu alwai fi gaira a wanda ba cikin kwalfa ba wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaa wa gaba da ba'adun sai yan aljanna su dauranci ala ba'adun da ba sashi ya su sa'alun suna tambayar juna ai ya sa'alu ba'adun ba'adun wato sashi na tambayar sashi amma kanu alayhi yaya ne suka cike na jin daɗi wa ma wasalu ya kai suka sadu da ilayhi zuwa wannan jin daɗi suna tambaya ne talabuzan dan jin daɗi wa ake wa ake rafan da hudu cikin ni'imati da ni'ima قالوا إنا كنا قبل في أهلنا
ya zauna ana hira ya labarin duniya ha duniya ta abin da ya gode ma Allah ka ga ji yadda su manya manyan gidaje na waje ni da ke gida kullum duk shekara sai na yi ya zan in samu kasar da zan yi in shaƙe eh wata ran ma cikin damina za ka zo na ɗaki ya ɓarke masanka ya fashe a sanda damina ta yi tsululu inda samun ma da za a yi a gyaro bala'i ne sannan ga ga ne ya sa ka gaba ga 'ya'yanka ba su lafiya ga waɗansu ba su cikin da baka biya ba kuma cin wani ya taso sai aka ce wani ne su mutu ba wannan ba wannan abu iyaka mu ci mu sha mu ji daɗi mu zaga inda muke so duk abin muke so ga nan Allah ya ajiye mana kowane irin abin hawa kake so in keke kake so ba dan ba ka saba da exercise ba to ga keken can ba wai dan wahala a tunda shi kake so shi Allah duk abin da kake so kai ko goro ba ɗaci gare shi ba to a tunda kana so sai a kama maka wanda daidai yadda kake son shi wato dan aljanna dan gata ne na ubangiji abin da yake so kawai Allah ke mai kamar yadda kai ma kai ma Allah abin da yake so a duniya to ba za ka samu haka ba a duniya sai kai ma Allah abin da yake so idan kai ma Allah abin da yake so Allah shi yake da in ka shiga aljanna kai ma kai yi ma abin da kake so haka dan wuta ya yi ma Allah abin da bai so ne shi yasa Allah shi kuma ya mai tsada da wurin da zai zai zai wulakanta shi duk abin da rai ba ta so duk abin da tsoro duk abin da tashi hankali yake shi za a zakulo a jefa masa wuta da haka faman sha falyumin faman sha falyakfur wanda ya ji wanda ya imani to da hanya wanda kuma ya ce ba haka ba ne to ga shi ga ya tsajin a hata ya hajji na yadda hata ya hajji ya lawo ai muna nan in Allah ya da mun ma za mu shiryu ai iyaye mu ba daga matasa suka tashi ba to an ce ma sun tashi da abin da ka tashi da shi ne duk inda ka ji dattijan dattijan kirki me ya tashi duk inda ka ji tsohon banza daga ina ya tashi to shi ne na'am kalu sai su ce imanin suna masu nuni ila illatin lusuli zuwa dalilin da ya kawo su aljanna inna mu kunna mun kasance mushfikina masu tsoro fi ahalina a cikin mutanen filjina a duniya ai qa'idina masu tsoro min azabillahi daga azabu Allah shi sa ko kadan ba mu wasa da ibada ba shi sa ko kadan ba mu yadda da mu je mu sabi Allah ba فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم famanna Allahu alaina shi yasa Allah yayi baiwa a gare mu bil magfirati da gafara wa kana ya kiyaye mu da azabar samumi azaban nan ta wuta to ana ce mata azabar samum lidkhulaha ita wannan wutan nau'in ta fil masami makafa gashi matsalar gashi nan take azabtawa yadda ka san dai in ka sha amma allura chloroquine ai an sa allura chloroquine ko me take ma waɗansu to yadda kake jan kaikayin nan to haka azaba wata wuta haka azaba ta take Allah ya mana tsari
إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم wa kalu sai su ce imanin suna masu nuni kuma aidan kuma inna mu kunna mun kasance na da uhu muna bauta ma Allah muwahhidina muna makabba ta ubangiji min qabl tun gabanin wannan shigo gidan ai duniya a duniya innahu shi ubangiji shi innahu ai istinafan bil kasr in ka ce innahu istinafan fara wani zance ne wa in kana ai innahu wa in kana ta'lilan ko da yake ya zama dalili ma'ana wajen ma'ana wa bil fathi ta'lilan lafzan a wajen lafazi kuma ya zama ma'ana wa ma'ana wajen lafzi to innahu sha'ani inda yake huwa shi ubangiji albarru mai kyautatawa ne almuhsin mai kyautatawa as-sadiq mai gaskiya fi waji cikin alƙawarinsa ar-rahim mai girma ai al-azim rahmatu mai girman rahama فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون fadakir ka tunatar ai don ka dawoma ala tadhkiril mushrikin bisa tunatar da mushrikai wala tarji kar ka dawo anu daga barin tunatar wannan liqaulihim laka dan fadar su gare ka kayinu suna ce ma boka majnun ma ka ci kar ka damu fama anta bi ni'matir rabbika bi majnunin ai kai ba mahaukaci bane bi ni'matir rabbika saboda ni'imar da Allah ya gare ka daga da kahinin kai wama wama anta bi ni'matir rabbika bi kahinin kai ba boka bane saboda ni'imar da ubangiji ya yi maka wannan kuma ba mahaukaci bane saboda ni'imar da ubangiji ya yi gare ka
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون an balbari ya kuluna suna cewa huwa shi annabi sha'irun mawaki ne na tabbas muna sauraron masa da raibal manuni yau da kullum ai tana gamawa da kowa ko to muna da sauraron masa ita ai hawadisar da hari masu rafa ruwan nan na zamani baya halika sai ya mutu ka gairi kamar wani samin shu'ara na mawaka قل تربصوا فإني معكم من المترددين wanda ka ce tarabbasu halaki ku ci gaba da sauraron halakata fa inni nima min almutaraddisina ina masu ma ina cikin masu sauraron halaka ko halaka ko ma'akun tare da ku fa uzibu aka koyi masu azaba da sayfi da takobi yawma badrin ranar badar wa tarabbusu kai mai koyi larabci abinda ake nuna da tarabbusu al-intizaru ma'ana saurare أم تأمرهم أعلامهم بهذا أم هم قوم طاغون am ta amaruhum ahlamun shin hankulan su ne ke umurtar su bi hada da wannan ai kaulin fadar su lahu ga ga fadar su ga annabi ce da suke ce mai sahirun mai sihiri ne kahinun boka ne sha'irun mawaki ne majnunun mahaukaci ne ai la ta muruhum da dalika hankulan su ba ita ce uhuran su da haka ba an balbari hum su dai kaumun mutane ne daguna masu shishigi bi inahim bi inahim saboda tsaurin kansu أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون an bar bal yaquluna suna cewa taqawwalahu annabi shi ya kirkiri qur'ani ai ikhtalaqa alqur'ana ya kirkiri alqur'ani ubangiji ce lam yahtaliqu wallahi bai ke bai kirkire shi ba bal bari la yu'minu ba su dai imani bane istibadan dan girman kai fa in qalu duk da cewa shi bidda bidda fa in qalu in ma sun ce ikhtalaqa annabi shi ya kirkiri alqur'ani to fa kaliyatu bi hadithin su zo da nasu zance mislihi irin shi a yi mukutalake abin mukutalake abin kirkira in kalu in sun karance sadiki na masu gaskiya fi kaulin cewa annabi shi ya kirkiri qur'ani to ai su ma larabawa ne su kirkiro nasu su kawo abu a gwada a gani أو خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون an marmari shi ko an halicce su ne min gairi shayin ba dan komai ba ai ba ba wato an halice su ne min gani shi ba daga wani abu ba ai halikin ba wanda halice su an humul khaliquna an fusan ko ko su suka halici kawunan su wala yuqalu zai ka ko tamba a hankaltuwan makhluqun wani abun halitta bidun khaliqi sai an ga wanda ya halice shi wala ma'dumun haka nan wani abun da yake rasashe ba za a gan shi ba ya kula da aka halice shi sai an ga wanda ya samar da shi to fala budda lahu sani ba matsawa gare su min khaliqin da mahalicci huwa Allah shine Allah alwahidu guda da falim la to falima la to dan me falima to saboda me la yuwahiduna ba su kadaita shi wa yu'minuna bi imani bi rasuli da manzansa wa kitabi da littafinsa أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون amma bai halakun samawati shin sun halitti sammai ne wal arda da kansai mun san wala ya kadu ala khalqiha ba mai iko akan halittar sama illa Allah in ba Allah ba al khaliqu mahalici falima to saboda me la ya abuduna ba su bauta mata balbari la yuqinuna bihi ba su sakankance da ubangiji bane wa illa inda ko sun sakankance la amanu da sun imani bi nabihi da annabinsa أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون am in da mu khaza'inu rabbika shin wai taskokin ubangijinka ya ba su ajiya ne min nubuwati na annabta war rizqi da arziki wa gairi ma da wannan su fa yakhussu balantana ke banci man sha'u wanda suka so ma sha'u da abin da suka so amumul musaiduna ko ko sun zama abin sallada mawa ne ai al mutasallidu ma ma sallada al jabbaruna masu girman kai to wa fi'lu fi fi'linsa sai tsara ومثله ما أنسى بيضرة وبيضرة أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أم لهم سلم شنكوسنا دون ثاني ne ai markan abin hawa ila sama'i zuwa sama yastami unafi da suke zuwa suna jo suna do suna jorance a cikinsa ai alai a kansa suna biyo kalamal mala'ikati zancen mala'iku hatta yumkinahu har yayu gare su da munaza'atin nabi jayayya da annabi bidanin da cewar su in da auralika to in kautin yi da'awa cewa suna zuwa su sato ne to faliyati su zo da musulmi abinda suka jo din ai mudda mudda ilmin istimai abinda a wajin alai akan su zo bi sultanin da hujja mubinin mabayyani wani shibi zalik wani shibi hada yana da kamar irin wannan azza'amu rayawa bi zamin da za da rayawa su annal malaika ta cewa malaiku banatullahi ya'yan Allah ne mata kun Allah ta'ala sai ubangiji ya ce أم له البنات وله البنون amlawul banati shi kenan shi zai rike ya'ya mata bila miki bila ce raya ku cewa mala'iku ya'ya mata ne wala kumul banuna ku kuma ku je ku zauna da ya'ya maza ko ta'ala Allah ubangiji ya girma amma za a mu ga abin da kuka raya din
أم تسألهم أجرا فهم من مكرم مثقلون
am ta sa'aluhum ajran shin wai ko kai kana tambaye su lada ne alama ji jawon biyi akan abin da ka zo masa da shi min addini na addini fahim sai suka zama musqalun abin nauyaya mawa min magaramin nabiyan wannan ladar shi yasa fala yuslimuna ba su musulunta
أم عندهم الغيب فهم يكتبون am inda humul gaibu shin ko suna da sanin gaibi ne ko musu ya katubu da suke rubuto zalika haka hatta yumki na hum munaza'atun nabi hatta yayya da annabi yayi a gare su bil basi sun tashin kiyama ya ce za ya ci tashin kiyama sun ce a a to wani karatu suna da wani karatu ne suka da suka dogara da shi wa umurul akhirati lil amrul lahira bi zamin bi tarayawar su am yuriduna kaida fallazina kafaru hum al-makidun an balbal yuriduna yuriduna kaidan duka suna nufin wani makirci ne gare ka da ya wule kuka dan su halaka su halaka ka fi darin nadawati a can gidan shawara to ballazi na kafaru waɗannan da kafir ce humul makiduna sune abin rinjaya ay almulakuna abin halakawa fa hadizahullahu minhu Allah kuma ya kiyaye su a gare ku wato darin nadwa inda mun gina an taba jin shi gidan da yake wani da yake matattala ce inda ake zuwa a shiyawa zama shawara na gudanar da duka muhimman al'amura na mutanen gari to suka je sun yi sun yi sun yi sun yi dai sun biyo hanyar da za su dai annabi ya dawo kan hanyar da suke yaƙi to shi ne sai suka ce to bari a yi shawara zai a zauna a yi shawara a ga me ya kamata a yi da shi to da aka je darin na dawa aka zauna bayan an zauna to ana an ware tattaunawa menene kuka ji za mu dan gida da marayan gida Abu Dalib sai wannan ya ce sai ana nan ayan kula kowa sai ga shedan ya buga kowa daga zuwa aka ba aka aka ce Abu Dalib mai shigowa ana buɗe a shi shedan ne sai ya bo da ya zauna ce a ba mu san gane ka bace a ba ku san da ba ainihin sanan ne ne ni da ji tsohon na tsoho ne daga najadu tsoho ne daga nan jirgin ce ai mun koji iyaye muna faɗin irin kyakkyawar ayyuka na zo ne nima in ba da goyon ba in ba da nawa gudunmuwa akan abin da dan na gamsu da abin da za ku zauna akan shi aka ba shi wuri ya zauna ana nan to wannan sai ya daga ni ya mai sai aka ba shi dama me ya ra'ayinka ni ra'ayina abin da za a yi inda mun yi sai mun nemi sulhi da muhammadu yaƙi to abin da ya kamata mu je mu samu gida ɗaki kai mu gina mu kulle shi mu gina ɗakin nan kar a yi ɗakin nan kuma sai dai taga sai a ɗan rika jawa mai ɗan abincin da zai ci har mai gama ta gama da shi sai ɗan ya buge ta kajuwa ban za ta jawa wannan ai ba ra'ayi ba ne to in mabiyan shi suka yi ƙari suka zo suka rufe da ɗakin ma ba sai ya bani kuke gudu ya faru ba sai wannan ya ce to shi abin da yake da ra'ayi a sa yadda za a zo a fayar shi daga makka da 'yan kayayyakin a ɗora shi akan raƙumi a raka shi har sai ya bar iyakan maka ya shiga wata kafata can ya je ta yi can da shi da ke ta zo na wawa don ya je ya samu kuma da yadda yake da daɗin baki haka ya je ya samu mabiya me kuke ganin zai faru a gare su zai zo ya yaƙe wannan magana banza ce sai wani ya ɗaga hannu to shi shawarar shi abinda za a yi a samu majiya ƙarfi matasa a horar da su su iya tsarin takobi ko matasan nan kada a yadda a ɗebo mutum biyu gida daya a kirga sai an kai ga kabila arba'in kowane matashi ya yi tuna shi gida daban kaga to sannan su zo idan sun zo to sannan abin da ya kamata sanda yake fitowa zai je wurin duke-duken nan nashi a ɗakin ka'aba da asuba kenan to su mai jiran mikiya tsaron mutum ɗaya kaga in takubban su sun hau kan shi kaga jini ya biwa ya bi gida arba'in gidan na kuma kowane gida kabila ce daban to gidan abu mutali gidan abu dali ya za su yaƙi kabila arba'in sai shi ta ce ka ji magana ka ji magana wannan ita ce abu ne shi ke aka tabbata za a yi wannan aka tashi da aka tashi aka je aka dinga horar da waɗannan matasa aka dinga horar da su a ɓoye har suka kware aka yi masu duk horar da za a yi masu domin aka sanya lokaci to da aka sanya lokaci to aka ce a zo a kewaye gidan shi da dare yadda in an tabbatar yana a cikin nan to a kewaye yadda ba yadda zai yi fito sai zuwa masallacin nan to sai a mai da mikiya shi kenan aka samu tasan da suka zo suka kewaye gida annabi suka kwana ana nan ana jiran asuba ce can sai ga abu ɗali ya faɗo wai shi ya kagara ma ya zo ya ga kokarin yaran nan bacci suke kobe ya zai yana zuwa iske su tsaye tsaye ce kai sheku matasa kai sheku ya masu kirarin da zai masu a wai kun sha da mamar ya ce wai shi a faɗarsa wai in kun bi shi za a karko ta bigira wai shi aljanna kamar aljanna odun to wani gari ne can mai ni'ima a a- a wajen a wajajen su amma in kun ƙi min shi to lallai za za- za yi ma- za- za a kashe ku kuma an kashe ku wutar jahannama za ku yi. yana faɗin haka sai a dabe da ko ce ni na faɗi haka faɗi da babban murya ni na ce haka shi kenan ya koma asuba na jira na yi to za dama Allah ya sanar mana shi yau ga abin da ya faru kaji kaji kaji zaman da aka yi kaji kaji yau ne ranar zartar da wannan abu don haka na yi maka izini ka tashi ka fita ka bar wannan gari na makka da kai da ɗan uwanka abubakar shi yana asuba na yi kan yi fito ya ja suratu ya yasin har zuwa layin surun duk Allah ya ɗauki ganin su suna tsaye tsaye annabi ya hito da zuwa duk wanda za a kashe duk wanda Allah ya kaddara za a kashe shi a badar to a wannan wurin annabi sai da ya tsaye kasa ya zuba mashi akai bayan ya daga ba zuba masa akai suna ba sani ba ya gama ya fice da ya fice sai ni gidan abubakar ya je can suka bayan ya tun a sassafe ya shige wuce gidan abubakar ba su tashi zuwa ba sai da rana ta yi ka san laraba a wancan lokaci ba gidan gidan irin yanzu ba inuwoyi kowa shigewa gida yake saboda bakin bakin zafi na duwatsun nan to su bayan kowa ya shige sai na abubakar suka fito da shi da manzana suka nufi inda suka je koyo garu sau ko ba kogon sau suka je suka boye ta to shine ka ji dalilin gidan na duwatsun inda aka yi to shine ba sun kulla makirci ba to makircin zai koma a gare su annabi ya zo ya tsare kwana uku a cikin kogo aka karaɗe maka wata hikima ce ta kuma dan maimakon annabi ya kama hanyar madina kai tsaye kaga za a cin mashi to sai da aka kwana uku an karaɗe duk inda ake sa ran nema zai kai an kai ba a ga Muhammadu da Abubakar ba bayan sun gama neman su annabi da Abubakar suka tafi suka kama hanyar Madina har Allah ya kiyaye za su kai Madina to daga can ne suka kokari aka zo aka yaƙin Badar aka zubar da mutum 70 to 70 din nan akwai waɗannan mutanen da suka kulla wannan mazauni na a cuta ma annabi
أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون am lahum ilahun shin wai ko suna da wani ubangiji ne gairun layi ba Allah ba subhanallahi sarki ya tabbata ga ubangiji amma ya shirku na biyu ga abin da suke tara Allah da shi min al'alihati na alloli
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون wal istifhamu tambaya da am am din nan da ake ta faɗi fi mawadi'a a wuraren ta ba wai neman sani bane a alitta kabe dan munanawa ne wacce waje ne da zargi wa in yaro tisu in sun ga wani yanki mina sama'i na girgi na girgije saƙidan mai faɗuwa alayin kansu kama kalu kamar da suka ce mashi ai wani lokaci sun faɗa sun taɓa ce ma annabi fa asqit alaina kisban mina sama'i in ka iya ka yanko sama ta faɗo mana to fa kama kalu kamar yadda suka ce to in sun ga wani yanki ai ta ajiban dan azaba dan gare su da kudu sai ka suna cewa ha za su hamu ai wannan girgije ne markumu mai taruwa mutarakimu mai taruwa nuruwa bi yau ruwa za a yi mana wala yuminu ba imani za su ba فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحبون bazaron kyale su hatta yulaku sai an gaban masu sai sun gamu da yaumahum ranar su allazi wanda yake yusakuna za a kashe su fihi cikin sa ay yusakuna ay yamutuna za su mutu a cikin sa يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون a wannan rana yau mala'iku ne ranan da kaiduhun makircin su ba zai wadatar da shay'an wani abu ba anhum daga barin su ba mu su ko wala yunsaruna ba za a taimake su ba ayyumna una a taimaka a hana su na azabi da azaba fil akhirati al akhirah ba za a yi haka nan ba وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا waɗanda suka zalunci kansu da kafin da suka yi zalunci saboda kafin cewa su to suna da wani azaba duna zalika kafin na lahira fi duniya a nan duniya qabla mautihim kafin mutuwarsu wa uzibu aka azabtar da su bil ju'i da yunwa wal qa'di da fari sab'atun min shekara bakwai ko digon ruwa wabil katil kuma aka jarrabe su da kisa yau mabadin ranar badar walakin na kisa sai dai mafi yawan su la ya alamu na basu san annal azaba azaba ba yanzu da bihim zai saukan masu
واصبر لهم لنفسك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم wasbir da hukumin rabbika yi hakuri da hukuncin da ubangijin ka yayi bi imhalihim na jinkin ta su bai kashe su da wuri ba wala ya zakta da ruka kada kirjin ka yi kunci bayan na kai da ayuna kana ku a kulan mu ai bi mar'an na kana a kulan mu na raka muna kiyaye da kai wa na fa duka muna kiyaye ka wasadde kai tasbihi mutalattisan kana mai cuɗanya da hamda rabbika da yaban ubangijinka ai kul ka ce subhanallahi wa bihamdi hina taqumu sanda ka tashi min manamika daga baccinka aw min majlisika ko da inda ka zauna in za ka tashi ka ce subhanallahi wa bihamdi wa min al-layli a dare kuma na wa min al-layli fasabbihu wa ibaran
wa min al-layli a lokacin dare kuma fasabbihu nan ma kai tasbih ga tsarkake ubangiji hakikatan ga hakika tasbihin ake nufi ba sallah ba wai dabaran da juni da kuma ƙarshen wato taurari ai a kiba gurubiha ƙarshen faduwar da sabbihu to kai aidan nan ma ka tsarkake ubangiji aw salli ko ko kai salla fil awwal a wancan fasa na tasbih na farko ka sallaci al isha'aini magriba da isha'i wa fi thani a na biyu ka sallaci al fajr salatu rak'atan al fajr wakila ka ce asu sallah asuba dai ake nufi سورة النجم مكية وآية النجم وستون آية سورة النجم سورة والنجم كنا مكية مكة سوكا وهي سنتان وستون آية إذا آية ستين دجيل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي بسم الله الرحمن الرحيم والنجم نالا في التورارو أي الثريا تورار الثريا إذا هوى إن يفقوا jawabin rantsuwa ma balla sahibukum muhammadun sahibin nan naku muhammadu bai bace ba alaihi salatu wassalam an tsariƙi huda daga hanyar shirya wa ma gawa bai kuma ra bai cuɗanyu da bata ba wa huwa dalim menene ake ce ma gawaya wato jahalun wato jahilci min itiqadin wanda yato daga itiqadi fasidin batacce wa ma yaqu kun baya yin magana da ma ya ci kun biyu da abin da yake zo muku yake zo muku da shi anil hawa daga san zuciya ai hawa nafsi san ranka in ai ma huwa abin da yake faɗi din nan ba wani abu bane illa wa'ayin face wahayi ne yuha da ake yin wahayinsa ilaihi zuwa gare shi allamahu shadidul quwa mai tsananin karhin nan shine jibrilu to shi ya sanar da shi iyawu ai iyawu shi ya sanar da shi qur'ani ai allamahu iyahu wato wanda ya sanar da shi qur'ani malakun wani mala'ika ne shadidul quwa mai tsananin karfi zomin ratin mai karfi kai zomin ratin zomin ratin ko mai tsananin karfi ai kuwatin karfi wa shiddatin da tsananin karfi aw manzarin hasan ko ko mai mai hujja mai kyau ai jibrilu shine jibrilu alaihi salam fasawa sai ya daidaitu ai istaqarra ya tabbata وهو بالأفق وهو بالأفق الأعلى شينا سرر ساسني ما في دوكك أفق السم أفق الشمس وتوتازن ساسن رانا عند مطلعها وجن هدوتا توسي جبريل يبينا على صورته بذا صورة التي خلق عليها ودعك لتشيش أكنت فرآه النبي صلى الله عليه وسلم annabi sai ya gan shi dama shi ya roƙi yana sai ya gan shi yadda Allah halicce shi wa kana bi hira'a annabi yana hira to a da san da ya ganshi sai ya ga kasar da al'ufuka duk ya rika sama ilal magarbi har zuwa faduwa har zuwa yamma kai fa harra sai annabi ya faɗi magashiyan alayhi sumanni wa qad kana wa kana qad sa'alahu ya kasance ya tambayi jibril ne an yuriyahu nafsahu ya nuna masa kansa ala surati bisa surata surata allati khuliqa alaiha wadda aka halice shi a kanta fa wa'adahu sai masa alƙawari bi hira yace mu haɗu hira to da yaje suka je hira din wanda zala jibril da mu sai a jibril ya sauka a gare shi fi suratul adamina a surar yan adam to da yace ga in nazo to ka sa ido da ya tashi sama to shine ya bayyana da shi bayyana da ya mai thumma dana sannan ya kusanci mino da annabi fata dalla ya ƙara kusantuwa fakana sai ya zama ƙaba gwargwadon ƙautai ne bayan baka biyu au adana ko fiye da kusancin haka au adana min zalika ko fiye da kusancin haka hatta a fata har sai da ya farfado wasa kana rauhu tsoronsa ya natsu wa na fawa ta'ala ila ardihi sai ubangiji ya yi wahayi wa ga bawansa jibrila jibrilu ma auha abinda shi jibrilu ya yi wahayi ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur al muhajiri to bai faɗa abinda aka yi wahayin da shi ba tafsiman dan girmamawa bishani ga biman wannan abu amma shi annabi Musa ka ga hira da aka da Allah duka ta amaje mana aka a tare mun gani amma fa Allah amma annabi ba an faɗi kaja ma ka zabar fa'adu zuciya bai karyata bai karyata ba ba ma ka zabar fa'adu zuciya bai yi karya ba ai fa'adun nabi zuciya annabi bai yi karya ba da mara abin da ya gani bi basarihi da ganinsa min surat jibrila ta surat jibrilu
أفتمارونه على ما يريه afa tumaru da yanzu kwa yi jayayya da annabi wata galibu na haku ne mirin jayayya da rinjayar sa alama ya ra a kan abin da ya gani kitabun wannan zance ne lil mushriki na ga mushrikai aw koko ayyina al munkirina masu musun ru'yatan nabi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril ga jibril ولقد رآه نزلة أخرى ba ma wanda ya faɗa muku ba don mu za mu faɗi ku ji da kyau wala karar ahu ai ma ya taɓa ganin shi ala surati bisa surar shi na zalatan wani ukura wata karon ba yau ba yau kaɗai ba da ganin jibrilu ba عند شجرة المنتهى a inda ya ganshi ya ganshi inda sidratul muntaha wajen makariyar makariyar cikewa lamma usriya bihi sanda ka isra'i da shi fi samawati a sammai wa hiya shajaratu nalqi ita ce itaciyar magariya to ya ganshi an yamin al'arshi bangaren dama na al'arshi la ya tajawazu ahadun to daga nan daya ba zai iya tsallake zai iya wuce ta ba min al mala'ikati na mala'iku wa gairihim da wani su daga nan bakin duk kai ko ban mala'iku ya tsaya abinda ke can kuma sai ubangiji kawai عندها جنة المأوى a wajen maga a wajen magare ta tsage wannan to akwai jannatul ma'awa wato aljannan makoma ta wi ilai hal mala'ikatu wadda mala'iku ke taruwa zuwa gare ta wa arwahul mu- wa arwahul shuhada'i da rayukan shahidai wal muttaqin da masu tsoron ubangiji إذ يغشى السدرة ما يغشى yar yayin da ya ga sassa da rata ma ya ga sa abin da ya lullube itaciyar nan ya lullube ta nan tsairin na tsuntsaye wa gairi da waninsa ba hau irin waɗannan tsuntsaye namu ba
ما ذاق البصر وما طغى ma za galbasar gani minan nabi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkata bai kalli abin da ba a ce ya kalla ba wa ma daga bai shi shi ba ai ma ma labasaru ganin sa bai karkata ba amma ihi daga abin ganin sa al-maqsud lahu wanda aka nufi da aka nufe shi da shi wala jawaza bai kuma tsallake shi ba tilkan lailata a wannan dare لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد راى حقيقه النبي يا جمن ايات ربه الكبرى ا ودانsu daga ayoyin ubangijin suna girma tiya a wannan dare na Isra- na- na Isra'i fara'a ya ga min ajaibul malakuta ma- ma- malakuti ma matan halittun sammai rafrafan nan ya ga wani abu da ake ce ma rafraf a habaru wanda yake kore sadda ufukan samai ya rufe dukkan sasannin sama to shine ya zo bayan jibril ya kai inda naji matsayi ya sauka abin nan to raf raf din nan shi ya dauki annabi ya kai shi inda Allah ya shirya su gana da shi
أفرأيتم اللات والعزى na'am wa jibrilu shi jibrilu lahu sittu mi'ati janahi wato yana da fuka-fukai ɗari shida fuke fuffuke biyu ne ya bude ma annabi annabi hankalin sai tashi ya wato fuffuken nan biyu guda da ya bude su duka sun rihe saman duniya jibrilu ya annabi ya ce wai haka kake ce ai wannan fuffuke biyu ne na bude ma fuffuke ɗari shida gari ne irin su na'am abara'aytum abara'aytum ku bani labarin Allah ta gunki da kuke kira lata wal uzza da uzza ومناة الثالثة الأخرى wa manata da kuma manata as-salisa ta ta uku al-ukhra wanda ke wata daban ay Allah ta yi kabla da wanda biyun su suka da wadancan biyun suka rigata وهي أصنام ودنا غدا غدنا وتوغما كان من حجارة الندوة كان المشركون مشركين كذا في يعبدون سنا بوتا مسو ويزعمون سنا ريا أنها ودنا غما كان تشفع لهم ذات تشيس عند الله وجن أبيه
ألكم الذكر وله الأنثى
نعم ومفعول رأيت الأول اللات سنة اللات وما وقف عليه كما أظن أك أطبت عليه وما وقف أظن أك أطبت عليه أكنسا والثاني النبي مهبوط شيئا شاري والمعنى معنى أخبروني كبان لاباري هل هذه الأصنام قدرة على شيء ما وتوقوا لنا كما كاد كتب ما suna da wani abu ko ya yake wajen kankanta fa za abu juna kuke fa za abu juna kuke bauta masa junan layi ba Allah ba alƙadir mai iko alama ta kaddama zikiru akan abin da ambaton sa ya gabata walan ma za'amu aidan yayin da suka raya suka sake rayawa annal malaikata malaiku banatullahi yayan Allah ne mata ma karahatin diddakin su albanata ya fa yaya mata nazala sai ubangiji ya sa sai wannan hukun a aya ta sauka ala kuma zakaru shi kenan ku ku rike maza wala wani unsa ku ba Allah da mata tilka idan ismatun bize ai ko in an yi haka tilka wannan in dai rabo ne idan kenan ismatun rabo ne riza ta zalunci ai da'iratu ta zalunci min ba da ne idan ya zalunce shi ya rizu ai idza zalama huwa jarun alayhi na'am in hiya illa asma'un سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان in hiya ai mal mazkurat waɗannan ababen ambato ba su zama ba illa asma'u sunaye ne kawai sammaitu mun hada kuka kirkire ta ai sammaitu da kuka ba ambaci kuma kanku da su an ku wa aba'ukum da iyayenku asnaman na gumaka ta abuduna da kuke bauta mata wanda ma anzalallahu biha min sultani ubangiji bai saukar da wani hujja ba da bauta mata
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى in ai ma ya tabi'una ba abin da suke bi fi ibadati ha cikin bautar ta illa zanna zato kawai suke bi wa ma ta hawal amru sai abin da rai ta tabba take so ai min ma zayyana lahum shaytan na abin da shaytan ya kawata musu nan ana cewa gumakan nan tashfa'u lahum ba ce ceto gare su inda Allah ta'ala wajen ubangiji madaukaki wala qad ja'ahumul huda wa wala qad ja'ahumul huda ga alhali da shirya ya zo musu min rabbihim daga ubangijinsu على لسان النبي بساهرت النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان القاطع دهجة من ينكشفه أما فلم يرجع بسداوبا أما هم عليه لقى أبن دسكي أكانش من الشركة أم للإنسان ما تمني an barbarin lil insani shin mutum yana da koko da kulle insanin kowane mutum min da kafiran nan yana da mata manna abin da ya guri ne min annal asnama cewa gumaka ta shawlan za ta cece su laysa al amru kadhalika lamarin ba haka yake ba فلله الآخرة والأولى sani al'akara talakara wal'ula da ta ƙarshe ita ce lahira wal'ula da ta farko ita ce duniya falillahi duka na Allah ne fala ya kawo fihi ma ba abinda zai auku cikin su illa ma yuridu ta'ala sai abinda ubangiji ya nufe shi alhamdulillah الحمد لله